ga watan zulqida hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda muna ci gaba da yin sun tsaya daidai aya ta arba'in da hudu yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta arba'in da biyar Allah ta'ala ce wa katabna alaihim fiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو ك... فيها a cikin littafinsu da muka saukar da shi ga are su wanda Allah ta ce na zallar taurata fiya hudan wa nur to wannan littafi mai girma na at-taura wanda Allah ya ce akwai shari'a akwai haske a cikin shi Allah ya ce mun rubuta a ciki annan nafsa bin nafsi lalle rai da rai wal'aina bil'ain ne ma'anar rai da rai ana kashe rai saboda kashe rai da gangan sannan kuma ana tsiyaye ko a balle igiya saboda an balle ma wani igiya wal'amfa bil'amfi ana cire hanci saboda an cire wa mutum al'uduna bil'uduni ana cire kunne a yanke kunne saboda an yanke mutum kunne wasinna bisinni haka ma ana bambara hakuri saboda an bambare ma mutum hakuri wato raunin nuka kisasi ake yi gare su yadda kama mutum rauni haka kai maza ma bamanta wannan kafara ce gare shi ومن لم يحكم الظالم ما لا يجهد الأحكام waɗannan hukunce-hukunce da Allah ya faɗa cikin wannan aya min jumlatil ahkam yana daga cikin jimillan hukunce-hukunce allati fit taura Ma'ana haka yake a cikin taura amma yahudawa da aka zo sai suka rufe daidai wurin da aka zo hukunci wurinsu ko da aka ce a karanta a taura a abin da Allah ce sai suka koyi to amma haka yake rubuce ko kuma kana ga yau yahudu su suka yi kowa shiga gaba ka azartar da waɗannan hukunce hukunci kuma ga taurar gare su kuma suna karanta hukunci amma su ne gaba ka a kashe mutum da ya kashe mutum ma'ana dokokin Allah bar aiki da su kawai yahkumu bi annabiyyu la kamar yadda zaka sa in dai kan shi ne to ka ai in dai ta shafe shi to ka ai allati ko yahkumu bi annabiyuna annabawa suna yin hukunci da ita wani annabawa annabina aslamu waɗanda suka mika wuya can Allah ya bada yahkum bi annabiyuna alladina aslam lil ladina hadu suna yin hukunci da ita ga waɗanda suka zama yahudawa mana waɗanda suke cewa su sun tuba sun dawo to rabbaniyuna rabbaniyawa ma waɗanda suke renan mutane suke bin mutane a hankali a hankali suna koyar da su su ma da wannan a taura suke hukunci walahbab da kuma manya-manyan malamai waɗanda wurinsu ake komawa wurin neman duk wani sani da ya shige ma mutum duhu su ma dai suna hukunci da wannan littafi na taura inna Allah biya ya wajabta a kansa a cikinta annan nafsa cewa lalle rai idza qatalat idan ta kai rai tuqtalu za a kashe ta bin nafsi da rai ma'ana duk wanda ya kisan kai da gangan to shi ma za a kashe shi bi shartil amd da sharadin ganganci yawwa banda kuskure duk wanda ka kashe da kuskure to ba za a kashe ka ba da za ka bugun mutum da abin da yake kisa kuma ka kana neman rayuwar shi da ce bindiga za ta kauce ma kaga bindiga tana kashewa amma sai ta kubce kawai ka kama halbi da ita far wani na kawowa ka halbe shi kaga ba da gangan bane amma da za ka zo ka iske mutane kawai yawwa ka ka ba su wuta suna zanna kaga wannan ganganci ko kuma kana hiddo motar ka daga cikin gida kana yo baya baya wani na zuwa ka taushe shi da gangan ka kashe shi ba da gangan bane da kuskure ka kashe shi to shine malai yace bi shartil abdi da shar'i mutum da ganganci to sai an kashe shi wal mukafa da kuma mukafa mana daidaituwa da zamanto al-hurru bil hurri da da da wal abdu bil abdi kuma ya zamanto akwai ainihin daidaituwa mai addini addini ya zama daya da zamanto musulmi ne ya kashe musulmi da gangan shine mana shine ma'anar mukafa'a dole sai ya dace sai jininsu ya zamanto wato duk kwarin shi da duk karfin shi guda daya wal aina kuma cewa lalle ijiya tuqna'u ana cire ta bil aini saboda ijiyar da aka cire wal uduna kunne ma ana to kazo ana cire shi a yanke shi bil udni saboda cire kunne was sunna hakori ba yul zawa ana cire shi bis sunni saboda ka cire ma mutum haƙuri. Wa mitlu hada ma ashbahaha abinda ya kama da su su ma haka za a basu. Kamar ‘yan yatsu, na hannuwa ko na ƙafa. Min al-atraf daga cikin gaɓoɓin mutum. allati yumkinu al-iqtisasu minha wanda yana yiwa iqtisasi daga gare su wanda ana iya kisasi da gare su ba tare da mutum ya kawo wurin yanki kisasi yadda mutum yayi shi ma a mashi wal juruha kuma raununuka ma kisas su ma ana yin kisasi a cikin su in ka ji wa mutum rauni ka ji wa mutum ciwo to sai a je wurin mai shara ya diba ya ga yadda aka yi in bai yayi ba shine sai a rama irin raunin da kai wal iqtisas abin da yake cewa to duk wanda ya jima wani shi ciwo da gangan iqtisa to za a yi kisasi minar jari daga wanda ya ji ciwon jarhan mitla jarhihi ko mitla jurhan mitla jurhihi ma'ana rauni irin rauni shi lil majruh ga wanda aka ji ma rauni wa mawdi'an da kuma wurin da aka ji raunin wa tulan da tsawon raunin wa ardan da fadin raunin wa unqan da kuma zurfin shi daidai wurin nan za a ramawa wurin ne nan za a rama tsawon wurin sai a diba a ga sinti nawa ya yi ya auna daidai wurin sai a yi faɗin wurin shi ma sai a diba a gaya yake shi ma sai aiki ne waɗanda suka yi wannan aikin da an sa su kawai dandamin su wa umkan da kuma zurfin sai an diba ga zurfin shi daidai zurfin inda ka jiba mutum haka za a maka wal yu'lam mala yace kuma a sani anna shar'a man qablana lalle shar'an waɗanda ke gabanin mu shar'un lana shari'a ne gare mu ma'ana shari'an magabatan mu ma shari'a ce gare mu shari'an yahudu shari'an nasara mu ma shari'an mu ce saboda dukkan su shari'a Allah ce shari'an yahudu ba ina nufin ta ta arnanci ta kafirci ta su shari'a su wadda shar'una in dai shari'an mu ba ta zo bi khilafi da sabanin shi ba saboda duk abin da ke akwai cikin addinin su mu ma cikin addinin mu haka yake sai wanda dama Allah ta'ala ya gani cewa addinin mu da ɗaya ne amma Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim akwai wasu sauye-sauye da aka samu da canje-canje da musanya waɗansu hukunce-hukunce ban da su waɗanda ba canza su ba to shara'a mu shara'a shara'a da makare shara'a mu da zai saba ina wannan matsala ce a kan musamman a cikin ba su da ciki ba ne na musamman da da yawan maganganun malamai ba sun yarda wasu ba su yarda da cewa shara'a wanda ke gabaninmu ba shara'a mace ba akwai dai tattauna da malamai su kai malam ya kawo wani ra'ayi ne daga cikin rayukan malamai waɗanda suke cewa ba mai sadaka bihi sai Allah ta'ala ce duk wanda yayi sadaka da shi ai bil qisas duk wanda ya sadaka da qisasi bin nafsi da rai kaji ya yi mana ya daren an kashe ma mutum kace kaya ba sai an kashe shi ba kuma da gangan ya kashe kace kaya kamar yadda Allah ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bis wa ma dunaha ko kuma abin da bai kai rai ba min al-atraf daga cikin su abin nan sasannin jikin mutum kama an cire ma dan uwanka ijiya kana yafi ka ce ka yafi ko an cire mai kunni ka ce ka yafi sai ya rama mashi ko an zidda mai hakuri ka ce ba sai sasi to kuma kana iya yafi muna ganewa ko bi an afa kamar ya yafi an manjana daga wanda ya aikata wannan aika aika da ya kashe mutum ko kuma ji mai rauni ko kuma ya salwantar mai da wata gaba daga cikin gabobin shi wa sabata lahu alhaq kuma gaskiya ko haƙƙi ya tabbata gare shi kibalahu a bangaren wannan mutum ya tabbata shi mai aika aika wa man qutila mazluman faqad ja'alna لوليه سلطانا ولا يصلون ولا يسرف في القتل انه كان منصورا kaga Allah ta'ala ya faɗi ya faɗa akwai da ni mutum yana yin cewa alama mashi ko ko mutum ya ce ya yafi amma a baya diya ko ko mutum yana yin cewa ya yafi hada diyan ma baya su ta'ala ce duk wanda ya sadaka da kisasi na rai ko na gabobi ko na rauni fahuwa kafaratun lahu Allah ya ce to ya bewa kafara ce gari shi ai kafaratun liljani kafara ce ga wanda ya aika aika wanda ya laifi wanda ya kashe rai ko kuma ya salwantar ya bata wata gaba daga cikin gabobi ko ya ji rauni li annal adamiyya saboda dan adam afa ya yafi an haƙi daga haƙƙin shi da lokacin da aka yi waɗannan wallahu ta'ala a haƙƙu shi kuma Allah ta'ala shi ne mafi dacewa wa aula mafi cancanta bil afwi da yafewa an haƙƙi daga haƙƙin shi ma'ana haƙƙin Allah subhanahu wata'ala an gina shi ne akan yafewa Allah zo afwin da yafewa ne wallahu afwun ghafur innahu afwun innahu kana afwan Allah mai yafewa ne yawwa dan adam in kama laifi galibi to sai ya wato sai ya kwata hake shi masha Allah subhanahu wataala na shi yana yafewa wa kafaratun aidan sa'annan yafewa yin sadaka da wannan kisasi din shi ma kafara ne anil afi daga wanda ya shi ma wanda ya yafe dan an mai laifi yana da haƙƙin alama ma abinda aka ma dan uwan shi ko na kusa da shi to shi ma in ya yafe shi ma ya samu kafara wurin Allah fa innahu kama afa domin shi kamar yanda ya yi amman jana alaihi daga wanda yayi laifi akan shi aw alaman ya ta'allaqu bihi ko kuma akan wanda ya rataye da shi fa inna Allah ya'fu shi ma Allah ta'ala zai yafe mashi an zallati daga laifukan shi wa jinayati da kuma ayyukan shi na asha Allah ba zai ce to kai makara mana laifi ba ne ya shiga ba domin nan haƙƙin ka ne da Allah ya baka kuma shi yace ka nemi haƙƙin ka in ka nema aka raba shi shi ya wajabta kisasa to haka dan baka yabi wa Allah ta'ala ba zai kama ka da laifi ba zai ce kai ma subhanahu wataala ya kawo ka saboda a samu sasanci a samu zaman lafiya tsakanin mutane wanda ya ga yana yafewa ya wanda kuma ya ga ba yafewa to ya ce a rama mai abin da aka mana shi saboda haka zai ƙara samar da tsoro mutane su ji tsoron taɓa rai ko taɓa wani abu daga cikin rai wanda ya ga ya yafe wurin Allah subhanahu wa ta'ala duka Allah shi shar'anta rama wa kuma shi shar'anta yayi rabbana faci to in ka yafe din to kai ma Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe maka nan gaba Allah zai yafe ma zunubanka da wadansu aika aika da kake yi ai kai ma kana laifi to sai Allah ta'ala ya yafe maka sai Allah ta'ala ce wa man lam yahkum bima anzala Allah dukkan wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humuz zalimun Allah ya ce waɗannan azzalimai ne waɗannan su ne masu zalunci mana duk wanda bai da Allah ya faɗa alhali kuma yana da damar yayi to Allah ya ce azzalimi ne wannan mutum can baya kuma Allah ya ce kafiri ne qala ibn abbas abdullahi ibn abbas ya ce kufrun duna kufrin da Allah ya ce fa ulai kafiruna kafiruna kafirci ne wanda bai kai babban kafirci ba kafirci ne karami kai hukunci ba da dokar da Allah ta'ala ya saukar da ita ba muna ganin kafirci ne amma ba kafircin da yake fita ka daga addinin musulunci wa zulmun dona zulmin kuma zalunci ne ko ba bayan babban zalunci shi ma dai zalunci ne wanda yake baya da kyawu harafin da yana iya kai mutum wuta amma mai shi ba kafiri bane wa fisqun duna fisq da kuma Allah ta yace wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul fasiquna ko to shi ma fasikanci ne koma bayan babban fasikanci ba huwa zulmun akbar da aka yi hukunci ba da dokar Allah ba zalunci da amma inda istihlali a lokacin da mutum ya halatta ya ce ya halatta idan mutum ya nuna cewa da aiki da dokan Allah da aiki da dokar kafirai daidai ne kowane ya halitta to mutum ya zamanto ne ya zamanto babban kafir in ya halitta ko ya daidaita su ya ce daidai ne dokokin turawa dokoki ne na zai makanan suke saboda haka gara wancan da na Qur'ani to shi ma zama in musulmi ne shi arne amma in yana yana ganin ba yadda za yi saboda ba za a bashi damar ya zartar da dokokin Allah ba yana ganin ba su dace ba ba daidai bane a hukunci da wata doka wanda ba ta Allah ba to wanda ya haka ba kafiri bane shine kufrun duna kufr da zulmun duna zulm da fiskun duna fisk wa azimatun kabira sannan kuma babban laifi ne mai girma inda fili a wurin aikata shi ghayra mustahillin lahu ba yana mai halattawa ga wannan aikin ba mana an ka dauka haramun ne a yi aiki da doka Allah a da dokan kafirai ka dauka haramun ne baka halatta ba ka san ba ki amma ba yadda zaka inda aka aje ka ne kuma su aka baka ko baka da daman hita daga nan to an kai hukunci da dokar da kuna ganewa ko to mutum ba zai zama cewa kafiri ba sai zaman to ya aikata laifi babba daga cikin laifuffuka waɗanda ubangiji Allah subhanahu wataala ya haramta kamar zina kamar sata kamar shan giya ai kamar su ne kamar sata da shan giya da zina da luwaɗi da sauransu me yin su ba ba kafiri bane musulmi ne amma in yace ya halitta to shikenan domin ya halatta haram halatta haram kuma kafirci haka haramta halal shi ma kafirci amma yayin da mutum yake aikatawa ya san sabon Allah yake to kaga yana aikata babban laifi ne amma aikatawa da yake ya san ba kyau yana biye musu zuciyar shi shi da kanshi cikin ran shi ya san haram yake aikatawa ya san ba daidai bane ya san sabon Allah yake to Allah subhanahu wataala zai kama shi ya mai azaba a matsayin ya aikata babban laifi ba a matsayin ya yi kafirci muna ganewa ko Allah ya samu dace kuma sai muka bibi sabon su annabawa bi Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam musaddiqan lima bayne dai halin kasancewa shi yana gaskatawa da abin da ke gaba gare shi min at-taura na at-taura ma'ana annabi Isa ya zo ya gaskata duk hukunce hukunce da ke cikin littafin at-taura wa atainahu al-injila kuma mun bashi littafin injila fili a cikin wannan littafi na injira akwai shari'a kuma akwai haske wa musaddiqan kuma mun biyo bayan annaba da annabi Isa halin kasancewa shi yana gaskatawa lima bai ne dai game da abin da ke gaba gare shi min at-taura na littafin at-taura wa wadan da yahkum ahlul injil Allah ta'ala yace to ba su injila su yi hukunci wannan labul labul amrci masu injila su yi hukunci bima anzalallahu fi da abinda Allah ta'ala ya saukar a cikin littafin injila wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun Allah ya ce waɗannan su ne fasikai ai wa tibana ya ulai al anbiya aw al mursalin mun bi waɗannan annabawan da waɗannan manzannin alladhina yahkumuna bit tawra waɗanda suke hukunci da littafin at-taura mun bi su bi abdina da bawo shine annabi Isa bawan Allah ne kamar yadda muka gabatar can ba cikin suratul nisa'i lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillahi annabi isa bai kyamar ya zaman to bawan Allah kuma Allah ya ce in wa illa abdun an'amna alayhi shi annabi isa bai kasance ba face bawa ne da maka mai ni'ima domin mu bayansu da bawanmu wa rasulina da kuma manzanmu kaga ma'aiki ne Allah ya aiko shi kamar yadda ya aiko sauran annabawa shi ma haka Allah ya aiko shi Isa ibn Maryam shine Isa dan Maryam ruhillahi ran Allah ai daga cikin rayukan da Allah ya halitta ba wai wani bangare ne na Allah ba Allah subhanahu wataala baya da wani bangare a duniya a cikin halitta shi baya da wani bangare wanda daga cikin shi yake amma wannan dangantaka ce da ake danganta ma abu saboda a bashi girma kamar da za a cewa ɗakin Allah kaga ana gayin haka ne sau Allah alamomin bautan Allah kaga ana gaya maka ne don ka girmama su don ka san darajarsu da matsayinsu kamar naqatullahi taguwar Allah ai kaga halitta Allah ce amma sai Allah ya danganta ta zuwa ga danka san darajarta saraka annabi Isa ma rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta kamar yadda mu ma muke haka shi ma haka yake wa kalimati kamar yadda mu ma mu ma kanmu magana Allah dukkan mu da wanda Allah za halitta yana cewa kunwa ne inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun haka Allah yake saboda haka da Allah ya tashi halitta annabi Isa ce mai Allah ya tashi halitta mu cewa yi ka zaman towa ne ka zaman towa ne ka zo wa ne ka zo a matsayin wa ne shikenan haka dukkan mu kalmomin Allah ne amma me yasa Allah ya ware annabi Isa yake gaya mai haka nan saboda makamin shi da yake so a sani saboda ya zo ba uba ya zo da uwa dan Allah ta'ala ya ƙara mai girma ya san cewa ba wai dan ya zo ba uba ba za a zanki danganta mai wasu maganganu sai Allah zai kice mai ruhul lahi wa ruhun minhu wa kalimatu kalma Allah subhanahu wataala allati alqaha wanda Allah ta'ala ya jeho ta ila maryam zuwa maryam batahu Allah Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam musaddiqan yana mai gaskatawa lima bayne dai ga abin da ke gaba gare shi min at-taurati na at-taura fa huwa shahidun li Musa saboda haka annabi isa alayhi salam yana shaida ga annabi musa ba na kuma yana mai shaida game da abin da ya zo da shi min taurat na taura yana mai shaida bil haqqi was sidqi da gaskiya da tabbataccen gaskiya yana ga mutane cewa annabin da ya gabace ni annabi musa annabi ne da ya zo muku da gaskiya ya zo muku da hukuncin Allah kuma Allah ne ya turo shi zuwa gare ku wa mu'ayyidun sannan kuma yana goyen baya yana karfafawa li da'watihi ga da'awa annabi Musa alaihi salam yana goyen bayan to annabawa haka suke gaskata juna suke saboda ƴan uwan juna ne to haka ya kamata su ma malamai zan ki gaskata juna su bar karyata juna su bar cin mutuncin juna su bar wulakanta juna annabi ya zo gaskata annabi yake ana so mai koyi da to sai mu zaman to ba kuma mu koyi da annaba nan bangaren idan ka zo kai karatu ko kai wa'azi ko kai hira baka ci mutuncin wani malami daga cikin malamai ba kamar ilimin ka bai kai ba to na ilimi yake akwai cikin cin mutuncin malami abinda zai sa ka zidda mutuncin malami kai ma na kai zube idan mutuncin malamai ya zube to shi kenan duniya ta lalace malamai cewa Allah ta lalace a girmama su a ba su daraja su a ba su matsayin saboda magana annabawa ne sun fi kowa daraja a cikin al'umma to da aka bar mu ya junan mu muna sake junan mu muna bata junan mu mutuncin ne su bai kenan kowa ma sai ya rena idan aka rena mu to shikenan kuma za a rena kowa su suka fi kowa daraja to abin da ke gare ka kana shawon malamai irin matsayinka in ba kai da wani kana yi da wani malami ba kai zama duk wadata shi to akwai wani malami tare da shi wanda yake tambaya ko wanda yake roƙon addu'a wurin shi wanda yake cewa ya kama mai da bara da sauran abubuwa da ba da ya zama haka nan duk girman shi to kamata yayi malamai mu zanka hakuri da junanmu mu zanka girmama junanmu da haka ne darajar mu za ta tabbata kuma mun yi aiki mun yi koyi da annabawan Allah kamar yadda suke da junansu amma ba haka ba kenan mu daban su daban Allah ya kiyaye wa hakimun bi shari'ati sannan kuma annabi Isa alayhi salam yana hukunci da shari'a shi wa muwafiqun lahu kuma mai dacewa ne da annabi Musa fi aktsari al-umuri shar'iyya cikin mafi yawan al'amura na shari'a ya dace da annabi Isa a cikin annabi Musa alayhi salam cikin da yawa daga cikin hukunta kasancewa a haffa mafi sauki mafi rangwame bi ba'd al-ahkam a cikin wasu hukunce hukunci ma'ana yana ya kasancewa mafi sauki akan annabi Isa akan annabi Musa alayhi salam kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa game da shi annahu qala li bani isra'ila cewa lalle shi annabi Isa ya ga bani Isra'ila wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma dan in halatta muku sashi abin da aka haramta muku kaga da yazo shi ma yayi sai kara da yau so kunce kunce da suka zo cikin taura da linjila wa sai na wuri linjila kuma mun ba shi linjila alkitab alazim littafin linjila littafi ne babba almutammima wanda yake mai cikawa da taura da littafin at-taura fi hudan wa nur a cikin shi akwai shari'a a cikin shi akwai haske yadi ila siratal mustaqim littafin injila yana shiryar da mutane zuwa ga hanya wadda take miƙaƙiya wa yubayyinu al-haqqa kuma yana bayanin gaskiya min al-batil daga ƙarya yana gaya ma mutane cewa annabi Isa alayhi salam ba Allah bane ba dan Allah bane bawan Allah manzon Allah ne annabin Allah ne kuma ba bauta mishi ake ba biyayya ake gare shi abu dokar da yazo da ita abu koyarwar shi ayi aiki da ita wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat kuma yana mai gaskatawa ga abin da ke gaba gare shi na taura bi tasbita da tabbatar da ita washi wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin kuma shari'a ne kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah fa innahum masu tsoron Allah humul ladina sune wadanda yantafi'una bil huda suke cin amfanin shari'a wanda baya tsoron Allah ya kaga baya aiki da doka Allah mai tsoron Allah shi yake aiki da doka Allah shine wanda duk lokacin da aka tunatar da shi zai kare rike wannan takina shari'a ne ga masu tsoron Allah Qur'ani shari'a ne ga kowa amma masu tsoron Allah su ne suka tsaya suna kallon Qur'ani suna karantawa suna neman sani suna saurari shi yasa ya zama shari'a gare su wanda baya tsoron Allah kuma bai sauraron Qur'ani bai duba Al-Qur'ani bai zuwa inda ake koya shi to ya zai zama shari'a gare shi ya kau da kai daga barin Al-Qur'ani sauraka Al-Qur'ani sai ya zama to ba shari'a ne gare shi amma ba shi Al-Qur'ani yana nan shari'a duk wanda ke neman shari'a to ya zo ga Qur'ani idan aka karanta mai aka koyar da shi zai shirya zaman to mutuna kirki ba wa Allah na kwarai to sai dai ina waɗanda suke saurari alkur'ani yawa yayin musulmi da yawa masu shekara goma sha uku sha hudu sha biyar zuwa ishirin zuwa ishirin da biyar da su zo masallaci ko wurin waje su saurari dokar Allah gare su da hilin bani gare su da hilin kokowa gare su je su yi kallon orkes ana gwatsu batin indiya ko batin laraba ko batin kauyawa ko batin yan birni gara su je inda Allah zai rubuta masu zunubi gara su saukar da wibi cikin wayan su ci ta kallon balo ko su ta gidan kallon balo duk sun yi son haka kuma ɗayan wane ne ɗayan musulmi ne to yana tsoron Allah yake a ce a shekara rayuwa ka shekara tun kwana 360 ba ka taɓa kwana ɗaya da kace ka saurari watsi ko ka kwana ɗaya ka je ka koyi addinin ka ba jere rayuwa kake ko kuma sai abin da hali ya fa kullum haka rayuwa take ta lalacewa yanzu ga shi matasa saboda tsananin son wasa da wargi wargin ya yi yau ha an kai ana caca da wargi an kai ana faru tsakanin real madrid da barcelona to za ka gana mi ana caca ana noma cikin ruwa lokaci motuna ake yaza to yanzu kuni za a za saboda rayuwa irin tana samun kudin ba irin ta yanzu ba ce da sai ya zaba to kowa kai komisariya dan kai a yi rigima wanda ya ci sai iya ansu in wanda ya haza su suka ci sai iya ansu a shi in kuma su aka ci wanda suka cin sai yi wani su ne shaida su ansu kuna da kuna ta wahalar banza ba san da ku ba ba sa amfanin ku ba ba ku burge su ku zo ku raya addinin kun samu dama ku ci karen ku ba babbaka suna can suna wasannin ku ko kuma kuna nan kuna ta koyan addini ta yadda bayan wasu shekaru addini zai yaɗu kowa ya san shi saukin zartar da hukunce hukuncen shi ba zai mana wahala ba saboda babu da wani aiki to amma ba haka ba shi kaga ba ma a maganan mi ba ma a maganan koyan addini ko zuwa wurin addini baka ji ba haushi ya ce ba sai da aka yi sai da aka yi da wutar dan dauda lahira ya yarda ya yarda ya ci karen shi babu baka nan ya lalace in ya je lahira sai da aka yi dama lahira sai da aka yi da kowa amma kai kirki kai nagarta ka zan mutunan kirki ga 'yan mata su ma. Mata kawai sai su shiga cikin TikTok su yi labaran ƙarya na tada mutane sha'awa. Ko kuma ta tuba kayan ta tsirara, sai ta gwaji, sai ta turawa, ta samu yadda ta ba sai ku mai da abin ba. Allah ya kiyaye. to kaga irin waɗannan matasa an aka ce su ne manyan gobe ai gobe mu ta lalace mun shiga uku a ce su ne manyan mu gobe wanda za su rike ƙasa kuma ba san kawai ba sun shiriri ta ba ruwansu da doka Allah subhanahu wataala ba ruwansu da dokan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ga Allah ba da ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ban musulmi za ta yin kyau alali matasan a lokacin da ake ta yara koya addini su ba su wurin suna can wurin koyon rayuwa kawai da koyon shiriri ta rayuwa da ta lalacewa wadda sai ka gama wahala tun da sai hammari ce abin da ka samu shine zaka zo ka mika a musulunci na bukata masallacin ungoku abin nan na speaker shi ta lalace ko kuma amfilin yana son a gyara ba za ka ɗauka ba kana je da yake makurniya kana dibin ladanin masallacin ku shine shakakke yana kiran sallah ba ya ta ashe amfulin ku ya lalace shi yasa ake ta mukurniya sai da aka sa sabo ta ce to ladan ko maganin mura ya sha ya warware abinda bai kai kawo amma ka kwambata gaje ka ba da wurin da zaka saba ma Allah a rubuta ma laifi Allah ya kiyaye Sadaka masu tsoron Allah su ne waɗanda suke cin amfanin su ne waɗanda suke cin amfanin shari'a suke amfana da shirye da ke cikin waɗannan littattafai na Allah. Wa yattaizuna bil mawa'id sune kuma suke wa'aztuwa da wa'azukan da ake musu. Wa yartadiuna kuma sune suke tsawatuwa amma la yaliku daga aikata abin da bai kamata. Sai su kame kansu daga me? Daga aikata abin da bai kamata. Wal yahkumu al-injili bima anzala Allahu fihi mabuta linjila Allah ta'ala ce su hukunci da abinda Allah ya saukar ay yalzamuhum at-taqayyud bi kitabihim ya zama lazimi gare su wajibi gare su su kayyade da bi da littafin su wala yajuzu lahum al-udul an bai kamata su kauda kai daga barin littafin su ba tana mana in lokaci yayi akwai duk abin da mutum yake bukata akwai a ciki wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba wa ulaika humul fasiqun Allah ya ce waɗannan su ne fasikai Allah ya kiyaye mu daga fasikai sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq Allah ya ce mun saukar maka da littafi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi shi ma halin kasancewa shi gaskatawa yake da abin da ke gaba gare shi min alkitabi na littattafan da Allah ya saukar da su alkitaba nan wuri ana nan jinsin littafi kenan littattafan ke wa muhaiminan alai kuma yana mai shaida akan shi tahkum bainahum bima anzala Allah Allah ya ce to kai hukunci da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi san zuciyarsu amma da ka bi da haqq daga barin abin da ya zo ma na gaskiya ga bi son zuciya minkum shir'atan wa minhaja kowanne ne daga cikin ku mun sanya maku shari'a kuma mun sanya maku hanya walau sha Allah da Allah ya ga dama da jalakum da ya sanya ku ummatan wahidatan al'umma guda walakin liyabluwakum bima takum sai dai Allah ya yi haka dai domin ya jarrabe ku cikin abin da ya baku fasabiqul khairat saboda haka ku yi rigingantar ayyukan alkhairi ila Allah marji'ukum jami'an mako mako zuwa ga Allah ne gaba ɗayan fa yunabbiukum bima kuntum fi takhtalifun sai Allah ya baku labari game da abin da kuke sabani a cikin shi yaqulu ta'ala mala yace Allah ta'ala yana cewa wa anzalna ilaykal kitaba mun sabkar da littafi ya zuwa gare ka ya ma'aikin mu sallallahu alaihi wa sallam alladhi huwa alqur'anul azim wanda shine alqur'ani mai girma afdalul kutub wanda yake shine mafi fi wa ajalluha kuma shine mafi darajar alqur'ani shine yabi kowane littafi cikin littattafan da Allah ya sauka mu manzanni da annabawa falala da daraja da matsayi kuma shi ne littafin da za ka samun Allah ta'ala ya ba da daman ya sauƙaƙe shi a karanta shi fatiha aminal jannati wan nas ya haddace aya bayan aya kuma abun mamaki sai ka samu mai haddan shi ma bai sa abin da yake karanta bai san ma'anan abun ba amma saboda alkawarin Allah to sai mutum ya hardace ko tuntuba aya ko wasali bai kaga mutum bai bai tuntuban wasali yana canza wasali zai gyara kuma bai san me yasa ba me yasa aka yi rufa me yasa aka yi fataha me yasa aka yi kasra me yasa aka yi dauri duk bai sani ba amma kai da ka sani kana tuntube zai cewa a kaza ne in ka ce saboda me ce haka yake rubutun kai ka san me yasa amma shi bai san me yasa ba amma kai ka mance shi kuma ya ba ba ba bai san nahu bai san sarfu ba da ilimin larabci bai sani amma in ya kare ya kawo qur'anin tun daga fatiha amma da jannatu wannan ba za ka ci gyaran shi ba kuma ka ci gyaran shi za ka ci gyaran shi matsayin shi dami na ɗan adam amma ba matsayin shi na karambani ba gwani ne gwani ne daga cikin gwannayi da Allah subhanahu wataala ya bashi dama har ci Qur'ani Qur'ani kada ya kai wannan kaga mutum ya shiga cikin larabawan duniya suna larabci na kan ya aka zo bangaren Qur'ani to su dole su sara mashi sun ta mamaki bakin mutum dan gaisuwa ga assalamu alaikum sabah alkhair ya danya daga na kai dogo yi rashin ta shuru da kallon kallo za a ba shi kyauta na matsayin shi shine barzan shine zakaran karatun alkur'ani na duniya na wannan shekarar ba yadda za a yi don ba alkur'ani ba ba littafin da ya ba wani littafi cikin littattafan addinai da ake harda cewa kamar yadda ake harda qur'ani babu shi sai dai mutum ya haddace shi haka kawai ta ma'ana amma yanzu da zan ki karanta ma tun daga ban san ina ne farkon tura ba daidai ya sa abin da ke ciki saboda yawan karatu yawan nazari kan shi da da yadda musulmi zai zo ya karanta qur'ani tsabarar larabcin tun daga fatiha har zuwa jannati wannan kuma ya zo ya fassara shi haka su ba su da wannan sai mu kadai kuma Allah ya saukake mu kowa duk wanda yake so ba wani ba wani ko yau kake so shekarar ka saba'in in yau kana sa da Qur'ani insha Allah za ka yi daga niyya ne kana da niyya shi kenan bil haqqi mun saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya in zara bil haqqi saukarwa da gaskiya muka mishi wa mustamilan ala al haqq kuma littafin yana kumshe da gaskiya fi ahbari a cikin labaran shi wa awamiri labaran da alkurani ba na duka gaskiya ne labarin annaba adam labarin mala'iki muhawarar da zuba tsakanin Allah da iblis da yake yin sujada ga wannan mutane da wasu al'ummomi da alkurani ya bada labari duk labaran gaskiya ne ba shi ya su ne aka yi ba yawwa bayan labari ne na tiktok ba na ƙarya a tada muku hankali wa awamiri da kuma umarnin duka alkur'ani dukansu suna dauke da gaskiya wa nawahihi haka ma alkur'ani yana kunshe da gaskiya a cikin hane-hanen da yake duk umarnin da qur'ani ya bada nan ayi abinda yana kuma ya dace a hana duk wanda alkur'ani yace ayi to alkur'ani bai ce ayi shi ba sai saboda akwai tsantsan alheri cikin shi ko kuma saboda alherin shi ya ɗara sharrin shi yawa haka da abin da ƙur'ani ya hana bai hana shi ba sai saboda tsantsan sharri ne ko kuma saboda sharrin shi ya fi alherin shi yawa yana mai gaskatawa ga abin da ke gaba gare shi na littafi li'annahu shahida laha domin alqur'ani yayi shaida ga littattafan da suka gabata in ba da alqur'ani ba ba mun san su da ba mu san su ba inna zara fi sufil ula suhufi ibrahima wa musa ga linjila ga wa ataina dauda zabura mun ba annabi dauda zabura waɗannan dillin da tabai ne da Allah ya saukar da su ga annabawa to kaga labarin da alkur'ani yake badawa game da su sheda ce gare su cewa akwai waɗannan littattafan kuma Allah ya saukar da su wa wafaqa kuma alkur'ani ya dace da su وطابقت اخباره اخبارها labaran qur'ani sun yi daidai da labaran da ke cikin littattafan da Allah ya saukar da su ga annabawa wa shara'ihul kibar haka shari'o'i alqur'ani manya manya sun dace da shara'i'a shari'o'in da ke cikin gaskatawa ne ga ga labaran waɗannan littattafai ɗin wa muhafinan alai sannan kuma yana kumshe ko yana mai shaida mustamilan yana dauke ne ala mustamalat alayhi alkutub sabiqa a bisa abinda littattafan da suka gabata suke dauke da shi wa ziyadatan kuma kari ne fil maqalib ilahiyya a cikin manufofi na Allah subhanahu wataala wal akhlaq nafsiyya da kuma ainihi abin nan halaye na rai halaye abin nan na zuciya an zuciya tana da halaye ku duk halayen da kake da su cikin zuciya suke kana hiddo su ne kana fassara abin da ke cikin zuciya in ka ga mutum mutunan kirki to zuciyar shi cikin ta akwai kirki akwai nagarta akwai tausayi akwai kyauta akwai girmamawa in kuma ka ga mutum sabana haka to zuciyar shi ke kumshe da waɗannan abubuwan abin da ke cikin zuciyarka shine kake bayyanawa alladhi tatabba kull haqqin wanda ya bi diddigin duk wata gaskiya ja'at bihi al-kut ilai daga bin hanyoyi waɗanda za su kaiwa zuwa ga alqur'ani wal kitabul ladhi fihi nabaw sabiqin wal lahiqin qur'ani shine wanda shi akwai labaran waɗanda suka riga sun wuce da waɗanda za su zo nan gaba. Wawal kitabun ladifihin hukmu shi da littafi wanda a cikin shi akwai hukunci, wal hikima kuma a cikin shi akwai hikima. Kadibai hikima da Allah ya kawo game da annabi Ibrahim da annabi Musa. Annabi Ibrahim yana baban shi wa'azi, cewa ke ya abati, ya abati, ya abati, ya abati, ha guda hudu. yana kiran baban shi kuma yace salamun alaik tare da cewa baban shi mushriki ne amma ya kira shi da shi salamun alaik sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa qula lahu qawlan layyin Allah ce ma annabi Musa da Haruna ku je wurin Fir'auna ku ga mai magana mai dadi magana mai taushi kaga akwai hikima ce Al-Qur'ani a cikin shi akwai hikima wal ahkam kuma akwai hukunce-hukunce allati aradat alaihi al-kutub as-sabiqa wadanda littattafan da suka bata suka bijiro da su fa ma shahida lahu bi sidqi duk abinda alqur'ani ya shaida da gaskiya ne a cikin wadannan littattafan fa huwa al-maqbul to shine abinda za a karba wa ma shahida lahu bi raddi abinda alqur'ani ya mai shaida da yin watsi da shi fa huwa mardudun to shi abin yin watsi da shi ne qad dakhalahu at-tarif irin wannan hukuncin da alqur'ani ya watsi da shi turbatawa ta shige shi wattabdil tanza lam yukhalifu da alqur'ani bai saba mishi wallahu ta'ala a lokaci ya ku ya makara ku a kira sallah Allah ta'ala ya ce fahkum bainahum bima anzalallah to kai hukunci tsakanin su da min al-hukm shar'i na hukunci na shari'a alladhi anzalahu Allah alayk wanda Allah subhanahu wataala saukar da shi a gare ka kai hukunci da shi wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son zuciyarsu abin da yazo maka na gaskiya ai la taj'al tibaa wa'i kada ka bi son zuciyarsu alfasida lalatacce almu'arida lil haqq wanda yake jayayya da gaskiya badalan ya zaman to shine mai maki amma jaka min al haqq daga abin da yazo maka na gaskiya fa tastabdilu sai ka musanya alladhi huwa adna abin da yake mafi kaskanci mafi sharri billadhi huwa khair abin da yake shine mafi alheri kuma shine mafi daukaka ga dokan Allah subhanahu wataala to shikenan ba magana wani kowa bawan Allah ne kowa ko ba bayan ta yi amma hukunci da dokan Allah subhanahu wataala saka bi san zuciyar wani mutum da kullin ja'alna minkum ayyuhal umam kowana ɗaya daga cikin ku mun sanya muku ya ku al'ummomi ja'alna shir'atan wa minhaja mun sanya mai shari'a kuma mun sanya mai tabarki ai sabi da shari'a din ya aiki da ita wa hadhihi shara'i wadannan shari'o'in allati takhtalif wadanda suke sabawa bi ikhtilafil umma da sabanin al'ummomin annabawan da Allah ya turo musu wadannan shari'o'in hiya allati tataghayyar sune suke canzawa bi hasabi taghayyuril azmina da gwargwadon sabawa da canzawan lokaci wal ahwal da halaye muna ganewa ku yawa wa kullu tarji'u ila al-adl kuma dukkan su suna komawa ne zuwa ga adalci fi waqti shir'atiha a lokacin da ake shar'anta ta wa amma al-usul al-kibar amma asalin lika waɗanda suke manya manya imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da annabawa imani da ranar lahira imani da kaddaran Allah imani da littattafan Allah gindina a cikin addini waɗanda su ne manya allati hiya maslahatun waɗanda su maslaha ne wa hikmatun fi kulli zaman kuma hikima ne a kowane zamani fa ina la tadari waɗanda ba su arwalla zakka hajji azabin nan umra da wasu dokoki da ana iya samu canji a cikin su amma banda imani da Allah yani da Allah yana nan yadda Allah yake a imani tun farkon addini har yanzu haka da ne ba a canza ba gudu ba ja da baya wurin mai wurin tauhidin Allah wurin kadaita Allah subhanahu wataala da abin da yake hakkin shi ne aka ibada wannan ba su canzawa wa tushrau fi jami'i shara'i saboda haka shari'a ne a cikin dukkan shari'o'in Allah gaba daya duk wanda ya bar ɗaya daga cikin waɗannan to ba mai imani bane walau sha Allah da Allah ya ga dama la ja'alakum ummatan wahidatan da Allah ya sanya ku al'umma guda taba'an li shari'atin wahida masu biya shari'a guda kawai to sai Allah yayi al'umma annabi Musa shari'a su daban da annabi Musa amma da Allah ga dama duk sai kawai ya bar abin guda daya amma Allah ta'ala haka yi su la yakhtalifu mutaakhirwa wanda ya jinkiri cikin su ba zai saba ba wala mutaqaddima ko wanda ya gabata shi ma ba zai saba ma wanda ya jinkiri ba mana za a ba abin guda ɗaya kawai ita tafiya masu shari'o'i masu bambanci da juna walakin liyabluwakum fi ma atakum sai dai Allah ta'ala ya yaka ne domin ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku wa yaktabirukum sai Allah ya jarraba ku wa yanzura kaifa ta'malun kuma ya diba ya ga me za ku aikata wa yabtali kullu kullu ummati kuma Allah zai jarrabu kowace al'umma bi hasabi ma taqtadihi hikmatuhu da gwargwada abin da hikimar shi take dauke da ita وليحصل التنافس بين الامم domin kuma a samu gasa da juna tsakanin al'ummomi shi yasa Allah ya yi mu mabambanta saboda mai gasa da juna wa kullu ummatin ko al'umma ta hadisu tana da kwadayi ala sabti ghairiha akan tsere ma ya uwace walihaza qala da haka Allah ce fastabiqul khairat ku yi ta rigangento zuwa ga aikata alherai ai badiru ilayya ku yi gaugawa zuwa ga alherai dukkan alkhairai gaba ɗaya waɗanda suka kumshi farilla da kuma dukkan wani mustahabi min huquqin lahi daga haƙoƙin Allah wa huquqi ibadi da kuma haƙoƙin bayan Allah la yasiru fa'iluha mai aikata su ba zai kasancewa sabiqan li ghairihi mai cire ma wani shi ba mustawliyan alal amr ya mamaye al'amarin gaba ɗaya ya shiga gaba diya ta gaugawa zuwa gare su tsaji ɗai sauri ka aikata abin abu zuwa abin da kake yi da abin da ake yi idan lokacin sallah ya yi to ka aje shi ka je ka yi sallah ka yi gaugawa a yi sauri wanda kake saurin neman duniyar ka to lahirar ka ita ya kamata ita fi dacewa ka mai da hankali wurin neman ta duniya mai wucewa ce wata rana wannan zaman ba za mu yi shi nan ba shi na ya wuce mun wuce shi kenan wasu ne kuma kamar yadda nan da shekara talatin ba masallacin nan ba labarin shi nan wurin nan da shekara arba'in aka ce mutum za a zanna nan masallaci ne za a ginawa kaza kaza mutum ba zai yarda ba to bare nan da shekara ɗari da kaga nan da shekara ɗari na mun daji ne ke ta yawo nan wurin su ne kadai ko noma ba yi wurin daji ne kungurmi kawai ba zai noma wata rana kuma ba mu bane wasu ke rayuwa wurin to kenan da ranka sai kai gaugawa ka aikata alheri kaka yarda a baro ka baya awwa wa intihazul fursa da kuma ainihin amfani da dama lokacin da ka samu dama ine ji waqtuha lokacin da dama kamar matashi ya amfani da damar shi abin nan kurce shi ba da wama za ta yi wucewa take duk wanda ka gani tsoho ya duka da sanda ba ya taya sai da sanda ko karama ko babba to ya yi zama kamar ka yadda kake majiye ƙarfi ya ma fi ka ƙarfi ya fi ka lafiya amma ga nan ya tsufa ya ragon gobe ba yadda za yi a rana ɗaya wannan tsohon ya same shi ba a hankali a hankali da ka dama an ka same ta kakai wasa da ita domin ba tsayawa take kowace irin dama daman lafiya ba ta tsayawa dama aiki ba ta tsayawa daman kasuwanci daman matsayi babu wani abu da yake tsayawa dindindin kullum kana tare da shi to mai wucewa ne wata rana sai labari alalaita shababa ya audu yau mai tsoho ya cika na makulciya ta dawo wa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib ba shi labarin abin da tsuha ya aikata in ga ya makulciya cewa tsuha ba ya da ana karibanci karibanci lokacin kurciya ka wa ayyamal hadathati faghtanimha kwanakin kurciya karibance su ka ci amfanin su ba ka more ba ba ba ka da aiki sai guje-guje sai tsalle-tsalle sai kawai gudu tsarin rayuwarka kullum bayan sallah asuba kai shidda da rabi kana wani hili na cikin ekwal ko na cikin wani wuri kuna ta tsalle tsalle shikenan an kare ke ka zo ka wanke jikin ka kai kwance ka huta sai an kare takwas sai takwas da rabi ka haza shayi kai tsarin ka kenan baka karatun qur'ani dan baka iya ba baka koya ba ba ruwan karshe kasa an rayu an halice ka ne dan wasa kawai baka sani cewa Allah bai halice ka dan wargi ko wasa ba Allah ya halice ka dan ka bauta mishi dan ka yarda a ce tsarin rayuwarka ba bautan Allah sai wargi sai wasa sai morewa sai wannan rayuwa ba za ta tabbata ba wa ya rido a rido a lokacin da bujirowar ta take bujirowa to sai mutum ya yi mai amfani da ita wani ta yadu fi a da'iha da kuma ba da kokari a wurin aikata ta kamilatan cikakkiya alal wajihil ma'muri bihi abu sa fuskar da aka yi umarni da ita ne ya kamata mu kwana abinda muka bara daidai Allah ba mu lafiya kuskure Allah ya ji wani Allah sa mu gyara Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu shayi mana wayan mu ka ba mu lafiya da kwanciyar hankali a cikin ka kasuwanci ka ba mu addini ka ɗaukaka addinin mu da mu gaba ɗaya Allah ka kaskantar da addinin wanda ba namu ba ya Allah kuma ka kaskantar da su ka wulakanta su ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai da san junan mu da rungumar junan mu da tausaya mu junan mu ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya marigayen ma Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta matasan ma Allah ka shirya su ka raba su da lalaci Allah ka raba su da Allah ka gaba su da halaye na kwarai ya Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu addinin mu da al'umman mu cin gaba ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين